بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 18 ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 26 ga watan jun shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير muna cikin bayani dangane da martani da malar ruhaili yake maida masamawi dangane da ƙarerayin da ya faɗi domin ya ci mutuncin sahabbai dangane da takaddan da annabi ya nufi rubutawa daga ƙarshe ya ɗau shawaran waɗanda ke ganin bai kamata a rubuta takaddan ba ya watsi da manufan shi na rubutun. Tumala ya kawo mana dalilai da yawa. Da ya kawo maganin dihilawi sai ce mustadillan ala zalika bima kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama أوصى به في حديث بن عباس المتقدم yace domin wasiyan da annabi ya bayar a hadisin da abdullahi ɗan abbas ya ruwaito wanda bayani ya riga ya gabata a karatukan baya ka duba shafi na 277 a cikin wannan littafi za ga wannan hadisi na ibn abbas da malin yake ishara zuwa gare shi wallazi alaihi aktharul ulama'i wal muhaqqiqin mala yace kai bari ma ka ci maganan da mafi yawancin malamai da malaman da suka kware akan ilimi muhaqqiqai suke akai annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arada an yanassa ala istikhlafi abi bakarin annabi yayi nufi ne ya naɗa saidina abubakar khalifa tun yana raye sun mataraka zalika timadan alama alimahu min taƙadimin lahi ta'ala sai annabi ya ci birki game da wannan aiki nashi domin ya riga ya sakankance Allah ya gabatar da abubakar irin yadda ya lura ya ga karɓuwan da abubakar ya samu a cikin al'umma وقد حكى هذا القول سفيان بن أيينة عن أهل العلم قبله سفيان ɗan Uyayna ya ba da labarin wannan magana cewa malamai waɗanda suka ƙware ma ilimi da suka zo kafin shi duk wannan ne fatoyinsu ta karanta sharhin minhaj bi sharhin muslim bin al-hajjaj na al-imamun nawawi juz'i na 11 shafi na 90 malamin di ya kawo maka waɗannan bayanan wa ilaihi zahabal qurtubi wannan ita ce fatawan da al-imam al-qurtubi ya tafi akai a cikin littafin al-mufhim lima ashkala ko lima ushkila min sahih muslim a juz'i na 4 shafi na 558 wa shehul islam ibn taymiya kuma ita ce fatawan da ibn taymiya ya karkata zuwa gareta a cikin littafin minhaji sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atul qadariyya a mujalladi na shida a shafi na 23 zuwa shafi na 24 da shafi na 316 waswaidi da al-imam suwaidi duba littafin as-sarimul hadid fi unuq sahibul salasil hadid a juz'i na biyu shafi na 48 وذكر القاضي إياد القالي إياد يأنبتي أن الكتاب كان في أمر خلافتي ya ce wannan abin da annabi ya nufin rubutawa ya so ya rubuta al'amarin khalifanci ne wata ayini ha da ayyana wane ne khalifa a bayan shi min gairi an ya shira ila abi bakarin kafin yi nuni zuwa ga abubakar ya nufin ya rubuta to amma kuma daga baya da ya ga al'umma za su haɗa kan abubakar kawai sai ishara ya ce muru ababakarin falyusallibin nasi kuma ya ga mutane duk sun yi mubaya'a sun bi sai mazan Allah ya fasa rubuta wancan takaddan wannan bayani mali ya ce karanta littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa a juz'i na biyu a shafi na 890 Allah madaukin sarki ya sa mu dace وقد استدل وقد استدل من قال بهذا القول waɗannan malaman da suka goyi bayan wancan magana sai suka kafa hujja bima ja'a fi sahihaini da hadithin da yazo cikin Bukhari da Muslim min hadith Aisha radhiyallahu anha qalat a hadisin sayyida Aisha da ta ruwaito ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace ud'i li ababakarin wa akhaki ki kira man abubakar mahaifinki ke aisha da kuma ɗan uwanki abdurrahman hatta hatta aktuba kitaban haɗin rubuta masu wani littafi fa inni akhafu an yi tamanna mutamannin domin ina gudun wani mai guri ya gurin cewa yana son ya ɗarab ya ɗare madafin iko waya ƙolu ƙa'ilun mai cewa ya ce ana aula ni na fi dacewa ni na fi cancanta wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakarin ya ce Allah bai yadda ba mumine ma ba su yadda ba wani ya zama khalifa in ba abubakar ba ikon Allah annabi ya faɗa kafin ya rasu bayan rasuwan shi kuma Allah bai yadda wani ya zama ba duk ƙoƙarin da mutanen madina suka yi su yi wubs na ɗaya daga cikinsu Allah bai ba su iko ba duk ƙoƙarin da abubakar ya yi a ma umar ko abu ubaida mu baya Allah bai ba da dama haka ba shi ɗin da Allah yake so shi Allah ya sa aka yi mu baya kuma Allah bai yadda wani ya zama ba mumine ma ba su yadda wani ya zama ba sai shi a siddiqul akbar abu siddiqa Allah ya ƙara mashi yarda hadhihi riwaya akhrajaha muslim wannan ruwayan al-imam muslim ibtada ta fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a kitabu fada'il sahaba babu min fada'il abi bakar siddiq a mujalladi na hudu lamba na 1857 lamba hadis na 2387 haka al-imam al-bukhari ma ya fitar da wannan ma'aktilafin fil lafzi sai dai lafazin ya dan sha bamban kaɗan a cikin littafin shi as-sahih a kitabul ahkam babu listikhlaf karanta fatawul bari mujalladi na sha hudu shafi na ɗari biyu da biyar lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da sha bakwai allah maraukin sarki ya masa kayya da alkhairi kun gano wannan da kyau ko mene mujalladi na sha uku na ce sha uku mala ce kala shekul islam ibn taimiya shekul islam ibn taimiya ya ce واما قصه الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يريد ان يكتبه اي wannan takaddan da annabi ya nufin rubutawa faqad jaa mubayyinan kama fi sahihaini ya zo da bayani dalla dalla me yake nufin ya rubuta kamar yadda bayani ya zo cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda, sun masaƙal hadith sannan sai ibn Taymiyyah ya kawo wancan ruwan da muka gama karantawa yanzu, karanta min hajis sunna a jiz'i na shida, shafi na ishirin da uku, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. فهذه أقوال أهل العلم المعتد بأقوالهم مالا يتي wannan shine fatawan malaman da ake ƙididdiga su a cikin malamai da ake karɓar maganansu ba irin 'yan harbatumati irin su tijjani a samawi ba lesa fiha ƙaunun wahidun yu'ayyidu ma zahaba ilaihir rafidi mala ce babu magana ko ƙwaya ɗaya wacce za ta ƙarfafi maganan da wannan ɗan shi'a ya tafi a kanta, bal ta dullu fi majmu'iha ala butulani madda'ahu, sai dai ma maganganun da ke nuna cewa abin da ya tafi a kai na cin mutunci da ɓatanci da mummunan manufa da mugun ƙulli dangane da sahabbai, to wannan abin nashi ba daidai ba ne. Ala annan ladhi alaihi aktharul ulama في المراد بالكتاب هو النص على استخلاف أبي بكر ما يتشي بل تدل في مجموعها على بطلان ما ادعاه على أن الذي عليه أكثر العلماء kuma maganganun na tabbatar da cewa fatawan da mafi yawancin malamai suke a kai fil murad bil kitab dangane da menene manufan annabi dangane da wannan takaddan da ya nufi rubutawa huwa nassu ala istikhlafi abi bakarin Mala ya ce, Wunassi ne ƙarara annabi ya so ya bayar cewa bayan baya nan to abubakar ne khalifa. Kama dalla ala zalika hadithu Aisha fi sahihaini, kamar yadda hadisin saida Aisha da ke cikin Bukhari da Muslim ya nuni akan haka wa huwa min alquwwati bi makan yace kai akan wannan matsala wannan hadisin Aisha mai ƙarfi ne wallahu a'lam annasu fil mas'ala kenan ina fatan mun gano wannan da kyau wa amma ta'anul mu'allifi ala Umar ai maganganun da ya faɗi ba ɗaya bane ya soki Umar ya ce Umar ya faɗi wata maganan ɓatanci ga annabi yanzu an gama da maganan rubutu to maganan da ya ce Umar koma kanta wa za'amuhu bi annahu qad tuhima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama riyawan da ya cewa wai Umar ya tuhumci annabi bi annahu la ya'i ma ya ƙol, wai annabi bai iya tacewa da tantance ko hankaltan abin da yake faɗi, wa ƙala ce innahu ya hajuru, annabi ya shiga wani hali na rashin lafiya. Kun tuna maganar? Walam yamtathil ƙaulahu sai aka waye gari Umar bai yi biyayya ga maganan annabi ba, wa ƙala ce inda kum kitabullah kai jama'a muna da littafin Allah wa hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu fa jawabuhu to mallai yace an san wannan magana anna madda'ahu awwalan maganan farko da ya da'awa bi anna umara ittu ittu hima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa umar ittahama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bilhajari wa ya tambaye annabi da ɗimuwa ya tuhumci annabi da ɗimuwa wa annahu la ya iya ma ya ƙolo wai annabi bai tantance abin da yake faɗi fa haza batilun wannan ƙarya ne Umar bai faɗi wannan maganar ba wa zalika anna hadhihi lafza ahjara wannan magana na ahjar da ya amfani da ita la tathbutu an Umar radiyallahu anhu ba ta tabbata daga na Umar cewa wai Umar ne ya faɗi wannan maganan ba, ƙarya yake yi, aslan ba Umar ya faɗa ba. Wa inna ma ƙalaha ba'adu man hadar haditha ya ce wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman ne wani ya faɗa. Min gairi an tu'ayyinar riwayat alwarida fi sahihaini ba tare da ruwayoyin da suka zo cikin Bukhari da Muslim sun ambaci cewa ga wanda ya faɗi maganan ba, wallati tajjal mu'allifu biha kuma ruwayan da mai littafi shi tijjani assamawu ya kafa hujja da ita, to ba inda aka ce Umar ya faɗi wannan maganar, kuma ba a faɗi wanda ya faɗa ba. Muna fatan mun gano wannan da kyau, wa inna ma a thabitu fiha sai dai abin da ya tabbata cikin wannan ruwayan faƙalu ma sha'anuhu a hajaru a hajara sai suka ce kaji an abin da aka ce sai suka ce anya ko annabi ba ya shiga cikin halin zafin ciwo bane yake faɗin wannan maganar malace haka za bi sigatil jam'i haka aka zo da ruwayan da siga na jam'i faƙalu sai suka ce ba inda aka ce faƙala umar dunal ifrad ba zo da lafazi na mufradi an ce ƙala ba ya ci sai aka ce faƙalu wali haza an kara ba'adul ulama da wannan ne wanda daga cikin malamai yi musun an ta kuna hazihin lafzatu min kalami umar cewa wannan maganan ba maganan Umar ba ne. Ƙala ibn Hajarin, ibn Hajar ya ce, wa ya zaharu li tarjihu thalithi alihtimalat ya ce gaskiya magana na uku zai iya zuwa in fassara hadisin da shi da cewa, Allati zakar hal ƙurɗubi, maganar da ƙurɗubi ya ambata wa ya kunu ƙa'ilu zalika ba'ada man ƙaruba dukhuluhu fil Islam, cewa ba ma cikin sahabbai ba ne, irin baƙin da suka shiga musulunci daga ƙarshe ne ya shigo sanda annabi bai da lafiya ya zo gaye da shi sai aka yi sa'a wannan cibaɗaɗin ya faru shi ne ya faɗi wannan magana amma ba sahabbai ba ne ba wa kana yana mina manishtar da alaihi waja'u saboda shi a tunanin shi ya saba ganin duk wanda rashin lafiya ya mai tsanani kada ya gila bihi an tahariri ma yuridu rashin lafiyan zai dame shi ya ta kama kame yana faɗin wasu abubuwa dangane da tsananin ciwo to sai tunanin annabi ma haka ne sabon da suka san annabi ne za su faɗa haka kai ka san annabi za ka iya faɗi irin wannan maganin ga imaminka ballantana imaminsu rasulullahi wannan bayani karanta fatul bari a mujalladi na takwas shafi na ɗari da talatin da uku wa dihilawi malam dihilawi ya ce min aina yathbutu anna qa'ila hadha al huwa Umar ta ina ne maganan ta tabbata cewa wai Umar ne ya faɗi wannan magana ma annahu waqa fi akthar riwayat qalu ta da cewa mafi yawancin ruwayoyi da suka zo cewa aka yi qalu bi sigatil jam'i da siga na jam'i malai ce karanta littafin muktasarut tuhfatul ithna ashariya a shafi na 250 وقد ذهب إلى أن ما وقد ذهب إلى هذا السويدي هكا مال السويدي يتبي وذكر أنه قد صرح بذلك جمع من المتأخري المحدثين cewa mafi yawanci da yawa daga cikin malaman hadisin ƙarshe-ƙarshe a haka suka fassara hadisin wa minhum ibn hajarin daga cewa akwai ibn hajar cewa ba maganan umar ba ne maganan wani ne kawai ya faɗa kuma cikin waɗanda suka shiga musulunci ƙarshe-ƙarshe kuma shi sa aka kawo shi da sigan ƙalu ba inda aka ce umar ne amma saboda ƙiyayya nan da nan sai aka ɗauki magana kawai sai aka ce wani ne kuna fahimtar wannan da kyau ko irin abin da ke faruwa yanzu a unguwan na abu na faruwa kawai sai a ce mu ne muka ce ko mu muka yi ko muka yi umarni ko muka yi kaza saboda tsaban ƙiyayya kuma har yau masu waɗannan abubuwan ba su kai bantansu ba har yau ana ta matsan gyaɗa don taimai kuma ta ƙi ta yi tukuna ma Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wa hadha alladhi malan sai yake cewa sarraha bihi al-ulama huna wa huwa zahir qaulin Nawawi. Wannan shine maganan da mafi yawancin malamai suka fito ƙarara suka faɗi kuma shine zahirin fatawan al-Imam Nawawi hais ya qulu fi ma'ard sharhi lil hadis lokacin da yazo zai sharhin hadisin. Mala ya dige dige ko su maganganu a baya da ya cire. sai ce wa huwal muradu bi qaulihim hajarin shine abin da suke nufi da maganan cewa hajarin wa bi qauli umar ghalaba alaihi alwaja'u shi dai umar cewa ya rashin lafiya ya annabi tsani ku rabu da shi faqad farraqa bainal qawlaini fata'ammalhu maganganun guda biyu sun sha bamban wani ne can ya faɗa alhajaru shi kuma umar ya ce annabi rashin lafiya mai tsanani hayaniyan nan da ake a gaban manzon Allah a bar shi sai suka haɗa maganganun guda biyu saboda ƙiyayya sai aka ce duka umar ne ya faɗa ka san in mutum ya ƙika sai ka faɗa ruwan zafi sai ce ka da ƙura fasabata bi hadha iftira'ur rafidi to da wannan bayani ne al'amari ya fito mana ƙarara na irin kiran ƙarya na wannan ɗan shi'a wa zulmuhu da ɗan karen zaluncin shi bi nisbatihi hadhihi lafza li umar dangane da danganta wancan kalma ga na Umar min gairi dalilin kuma yayi babu wani dalili dama ga suke maganarsu kawai zai su yi ba dalili bal zahirul adilla ala khilafihi mala yace in ka kalli dalilai da suka zo suna nuni akan sabanin haka ba Umar ne ya faɗi ba ƙarya aka yi mai ƙage aka yi mai yarfa aka yi mai mala yace ala anna hadhihi lafza la mata'ana fiha ala Umar wannan kalman da suka danganta ta zuwa ga sayyidi Umar babu wata masuka ga thabatat anhu ko da ta tabbatar ma ya faɗa kama annahu la mat'ana fiha ala man thabatat anhu min as-sahaba malai ce kai koda sun jawo wani daga cikin sahabbai sun liƙa mai ita kalmar to babu masoka gare shi wa madda'ahu al-mu'allifu min nisbati qa'ilha malai ya ce dangane da wannan maganan da mai wannan littafi tijjani as-samawi yake ƙoƙarin liƙa ta danganta ta cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ila annahu la ya'i ma ya ƙolu cewa annabi bai tantance abin da yake faɗi ha shahullahu zalika Allah ya kiyaye manzon Allah batilun wannan maganan banza ne la yahtamiluhu lafzu lafazin ma bai ɗaukan haka wa bayanu zalika min iddati wujuhin malai ce maganan za a fassara ta fuskoki kamar haka ya ja ma kanshi jama'a mun gano wannan da kyau ku kan kumanta tun a baya Dr. Ruhail ya ce Tijjani Assamawi ba malami ba ne, ya ce yi mamaki ma wata jami'a ne ta ba shi dakta, a ya faɗa baya ku, ya ce adalcin da za ka yi mai kace mai jahili ne, ka kyautata, ya ce bai ma san abin da yake yi ba, ya ce amma fa daktar nashi fa na filosofi ne a wani abu can daban kuma ya shigo ya shiga karambanin dagan addini, daga mafi tsananin jidali ma, daga ta me, ta aƙida. amma yanzu jahili ne zai kalli dan uwan shi jahili zai ji ka kaga wannan malami ne yanzu duk gari in ya zama duk makafi ne mai ido ɗaya in ya jefa kaga wannan shine sarki kun gano wannan da ke ku duk taron jahilai ne sai aka waye gari ga wani jahili mai dama dama to duk waɗannan jahilai dole ce me malami ne amma ya je taron malamai ka gani ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu da mai ido ɗaya zai je cikin masu ido biyu dole ma ya fice da suna ta ce ka game idan nan ɗaya amma makafi za ce ba game ganin nan ba jama'a kun gano wannan da kyau ku yasa jahili in ya ce maka malami ko kai azumin roƙon Allah fit da kai cikin bala'i Allah ya samu dace dan ya cuce ka to tijani as-samawi adalcin da suka ce ai mai shine jahili ne yace wannan lafazin ma hajar da aka yi bayani bai ma ɗaukan abin da ya zagi annabi da shi shi yake sai ya zagi annabi kawai sai fake da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau kawai misali in wani ya raina ka ya kalle ka yana son ya zage ka ya ji daɗi ya rasa yadda zai yi sai ya ce maka wai wani ya ce maka kaza ka fahimci wanda da kyau ko saboda ya ji daɗi saboda dama ya san kai ka azabtar da zuciyanka wajen ƙin wani shi kuma wani ya fi ƙarfinka ina fatan mun gano wannan da kyau su kullum so suke su zan kamanni to ni ko me zan so in yi sha'awar in zama kamar su kamar yadda wani mawaƙin ƙasar Hausa ya faɗa Allah madaukin sarki ya sa mu dace alwajhul awwal mala yace wajahi na farko anna thabita sahih tabbataccen abu kuma ingantacce min hazihi lafza dangane da wannan lafazi annaha waradat bi sigati listifham ta zo da siga na istifhami neman bayani haka za a hajara annabi ya shiga halin da bai gane abin da yake faɗi ne ba cewa ya shiga ba kaga ya shiga halin da bai gane abin da yake faɗi daban da ya shiga halin kun gane wannan da ke ku wa hadha bi khilafi ma jaa fi ba'd ar-riwayat bi labzi hajara wa yahjuru sabanin abin da yazo na wasu ruwa aka itlaqin hajara da kuma wa ya hajjuru. Wata masaka bihil mu'allifu sai wannan marubucin littafi kawai sai riko da wancan magana, wata masaka bihil mu'allifi fa innahu marjuhun alama haƙaƙa zalikal muhaddithun wannan kalmar na hajara da waya hajuru malamai mu haƙiƙai na ilimin hadisi suka yi watsi da wannan maganar suka ce wancan a hajara shine daidai. Gumala ya ce wa shirrahul hadith da malaman da suke sharhin hadithin minhum alqadi iyad daga ciki akwai alqadi iyad wal qurtubi wan nawawi wa ibn hajar duk waɗannan malaman haka suka fassara alqali iyal a cikin ashifa juz'i na biyu shafi na 886 sannan qurtubi a mujalladi na hudu shafi na 559 a cikin littafin al-mufhim nawawi a sharhin muslim juz'i na sha ɗaya shafi na casa'in da uku ibn hajarin cikin batul bari juz'i na takwas shafi na 133 haka suka fassara wancan kalman kuma suka fassara hadisin suka yi bayanin shi a haka shi wai wannan wani karamba ne ya kai shi har ya zama dakta fa ya ce bai taɓa ganin sayowar bukhari ba mun gano wannan sai da ya je iran aka gaya mai sannan ya je tunis ya siyo a kan hanya yana ɗan karanta wai da haka ne zai naƙadi wa koya mai bukhari jama ba dole a samu wannan harbatu matun ba wai da nazari ne zai gane addini wai a to daktan da ya je da nazari ya zama daktan ko zuwa ya je ya zauna ya wahala aka koya mai aka tantance aka gwara shi aka kai aka komo aka gama gwada shi tsaf aka ce ya kai ya cancanta sannan aka ba shi amma wai ilimin addini ne zai je zai mu wannan hawan kawaran duk da haka suke ma addini hawan feda su bata shi kuma sai ce wai a shiru a rabu da su ci gaba da bata addini batanci Allah ya kiyaye malai ce faqad nassu ala anna al-istifham huna ja an sabilil inkar malai ce kai wannan ma istifhamin da suka yi ya zo ne istifhami ne inkari kun bayyance wannan da kyau ku ku ba shi takarda ya rubuta kuna tsammanin ya shiga cikin halin da bai gane abin da yake yi ne kaje fassarar hadisin kenan su wanda ma ya faɗa kalma a hajar ɗin yana son a ba da takardar ne a rubuta jama mun gano wannan da kyau ko amma da yake shi tijjani a samawin nan gaɓo ne bai fahimci larabci ba bai san hadisi ba yana ƙin sahabbai sai ya yi ƙoƙarin azarbaɓi ya samu kalman zagi kamar kai ne a ce je ka kira alhaji uba ko je ka ce alhaji uba ka zo kun gano wannan da kyau ko kaga ce je kira alhaji uba in kai zai ka ce alhaji uba alhaji uba ka zo alhaji uba ka zo kaga in wani ya ji yana son ya zagi sai ka ji ya ce ya ce alhaji uba ka alhaji uba me ka in ka hada sai ya zama me ya zama zagi alhaji uba ka uba ka kana zagi alhaji uba ina fatan mun gano wannan da kyau a ba haka bane wannan shehi ne yake buga wannan misalin ka zan shi addinin shi kenan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace bai gane bane an ce ne a je a siyo ice a kawo yace wai an ce a je a siyo ice a kawo je ka je ka siyo ice ka kawo a makota kenan ka siyo mana ice ka kawo mana nan sai ce an cewa a tafi kawo a siyo ice kaga bai gane bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah maɗauki sarki ya samu dace malin sai yake cewa wa qad nassu ala anna al-istifham huna ja ala sabi ala sabil al-inkar la malin ce ala man qala la taktubuhu shi yana ma wanda suke cewa ma ka a rubuta inkari ne kaga masu magoyin bayan shi yake zagi saboda bai san me yake yi ba قال القرطبي بعد أن ذكر الأدلة على اسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرطبي دي بياني دي كيغا تبتد كاريا النبي من الخطأ دنگين دو كسكور في التبليغ وجن إسد ساقو في كل أحوالي أو كون ينين النبي ماليش وتقرر ذلك عند الصحابة كما ونن وجن صحابي سيتي وعلى هذا bayan duk da ya waɗancan bayanan sai to a kan wannan yastahili an ya kuna ƙaunuhum a hajara lishak ba sun faɗi maganin saboda shakka ba ne suna faɗa ne kuna tsammanin annabi ya shiga wani halin da bai gane abin da yake faɗi ne in za ku ba shi abin rubutu ku ba shi abin rubutu mai faɗin magana ma faɗa yake na wa waɗanda suka ce kar a ba da abin rubutun raddi kuna fahimtar wannan da kyau ko ya ce lishakkin arada lahum fi sihati qawlihi kuna tsammanin shakka suke yi dangane da magana annabi ba shakka suke kun gano wannan da kyau ko shine sai yace zamana marbihi lokacin annabi na rashin lafiya wa inna ma kana zalika min ba'dihim ala waje da inkari ɗaya daga cikin su ne faɗi wannan magana yana mai inkari ala man tawaqqafa fi ihdaril katib ga wanda ya tsaya yana ja'in ja dangane da kawo alkatifi waddawati wannan allo da abun rubutu watalakka anhu suka dan ja da baya ka annahu ya qul liman tawaqqafa kaman yana ce ma waɗanda ba su san ba takaddan ne kaifa ta tawaqqafu ta yaya kuka tsaya atazunnu annahu qala hadayanan kuna tsammanin annabi shin me yake faɗi fa da'id tawaqqufa ku bar wannan ja da bayan wa qarribil katifa ku kawo wannan abun rubutu fa innahu inna ma yaqulu al-haqqa lal hajar annabi yana faɗin gaskiya ne ba ɗimo mara lafiya bane wa haza ahsanu ma yuhmalu alaihi wannan shine mafi kyan yanda ya kamata a fassara hadisin kanta littafin al-mufhim mujalladi na hudu shafi na 559 qultu mala yace nace wa hadha yadullu ala ittifaqi as-sahaba ala sihalati al-hajar ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan na nuni akan sahabbai duk gaba ɗaya sun hada kan cewa bai yiwa rashin lafiya gigi ta annabi har ya zama yana fana abin da bai tantancewa haisu inna ma qa'iliha auraduha ala sabilil inkaril mulzimi mala yace ta yanda waɗanda ma suka faɗi maganan suna yi ne don sima wanda ba su kawo takardar rubutu ba faɗa alladhi la yashukku fihi al mukhalifu wanda ba wani wanda ma zai sabuwa yayi shakkan wannan magana da wannan fassarar da aka yi duk yanda yake kin sahabbai wa bihi tabtulu da'awar rafidiyyu min asliha mala yace to daga wannan ne da'awan wannan dan shiya tun daga tushe an ba an rugurguza ta an rushe ta kenan ba za ta samu gindin zama ba Allah madaukin sarki ya shiryar da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum